والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجر البارين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل بجلال وأجل المقالات الثاني وأعوذ بك من أن أكون أو أسلم أو أذل أو أذل وأعوذ بك من الأمثال المسلمين أو أن يكون من الأمثال الكافرين من الأعوان في الناس والنوال في الإيمان وكان هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله وكان هجرته إلى دين يسلمها وامرأة يسلمها فهجرته إلى ما حاجر إليه اللهم لو أدركت مصير سيرة واشرع به تسليما واسعى الله واسعى به لك حليما إلى هذا وما يبعد إلى سيدنا محمد الفاتح لما أمرنا الناس لبعض الناس من الحق والهادي إلى أربعة السبيل وعلى آله وصحبه ومن آل الأمين وهو مثل الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يأتي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه فلم يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين ومن يبتغي كل يد ولا أدين ولا أدين غير الإسلام وأدين المسلمين فلم يقبل منه فبعث فكفار والله به بغيره با وهو بالآخرة من الكافرين ثم الآخرة يرى سكن كابقوة في أثارة دنيا للآخرة الله كيف يحكم الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يهدي الله قوما فيا الله zai shirye da mutanen da mana Allah ba zai ba zai shirye da mutanen da kamaru suka kafirce ba da imani bayan da su imani ba wa shaidu kuma sun shaida cewa Allah rasula haqqun manzo gaskiya ne wa ja'ahu al-bayyinat kuma hujjoji mabayyana sun zo musu cewa manzon na gaskiya ne domin sun karanta a littafin sun ga duk abin da ya zo a littafin su to annabi ya zo da irin wannan kama da littafin su banda wallahu ya la ya ji kawai salihin Allah tabaraka wa ta'ala baya shirye da mutane al-galibai na أولئك جزاؤهم عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك جزاؤهم والجانب فكيف أن عليهم أولئك والجانب باوت تكابس وألا باكي ما فكيف أن عليهم لعنة الله لعنة الله كاتب فأكيد أكرمت والملائكة الملائكة والناس أجمعين لهم عليك بعد خالدين فيها خالدين فيها لا
الله يسلم كوبا لا تقشر على مكوبا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا سيدي وإن استتوب من بعد ذلك بايا هكا وأنه تجار أيديكم فإن الله غفور رحيم أتيك الله تبارك وتعالى بغفر عليه لسوء إن استتوب من إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك وأولئك هم الضالون
إلا الذين كفروا بعد إيمانهم إلا الذين كفروا حقيقة وجد كان سيد عيسى عليه السلام بعد إيمانهم بعد إيمانهم لموسى ثم ازدادوا كفرا فمثل قال كافر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهود كنا وإن لم تقبل توبتهم وما شكوا بصبا إذا كنت كيغرغرا كافرين أولئك هم الضالون وإن ذلك سورة تسليمنا
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل فلن يقبل من أحدهم منه نصف ذهبا ولو ابتلى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين idan na ji da kamaru a inda wani sun kasu cewa Allah ta baraka wa ta'ala wa ba su kuma suka mutu wa shibaru suna kafirai ba zan yi kuma da min adinin milku na su zahaban ba za a karɓa daga ɗayansu wani da sarrafi na duniya ko da ya zo da cikin duniya da azurfa ya zo da sai dai ya cika duniya da gwal ya yi shi yadda shi saboda Allah to Allah ba zai karɓa ba ko da zai zo da shi wa lauce da shi ko da ya sarrafi kansa da shi أولئك لهم عذاب أليم وإنسانين عذاب للإنسان تبقى جريس وما لهم من ناصرين sannan kuma ba su da mai taimako wanda zai hana su azabar Allah ta same su.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم Lan tanarun birra ba za ku taɓa samun albirra wato al'adar Allah ta baraka wa ta'ala wani fakayyar ta wanda ya rufe aljanna ba hatta kun ji tsumin ba ta sai kun ciyar shi da kun yi sadaka daga abin da kuke so wannan aya a kuma kun sauka wannan aya abu da alhassan sadaka da gonarsa da ake ce masa a rauha wato gona ne wanda a cikin akwai rijile kuma a cikin ta akwai rijiya ita ce ta kowace rijiya garbi a madina maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shiga rijiyar ta yaha rawa din yana jin daɗin ruwanta sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama maza Allah sai ya ga maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yace shi abu da lake ne da ubangiji yana tunanin da ranar jirwa hatta tun tsumin matu يقول أحب أموالي يا رسول الله وفي ذات الدنيا وفي الجوع والدنيا لا أولينا إذا الدين ينم شاعرها أبيلها إما لله وهي في سبيل الله na bayar da ita wannan gonar da rijiyar da kowai saboda Allah saboda ka sanya ta a cikin da Allah ya nuna maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ba da Allah ba da Allah wannan dukiya ne wato dukiya ne mai riba wato zalika malu qalihun aw malu ra'in wannan dukiya ne mai albarka ko kuma dukiya ne mai mai mai mai albarka kuma mai mai kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ganin anna ba'aha fil aqrabila wato za mu bada za mu tunda ka ba ta Allah kuma ka ce sanya ta inda na gani to ni kuma na sanya ta a makusantanka a nemo muku zancen ka dan ki zo ka karka ka dai nan Allah ya karba ku a bani ita sannan bayan ya raba sai a sai zai tafi da har su ne zai ce ya su da Allah sallallahu alaihi wasallam mafi mafi daɗin dukiya da ke wajena wani doki ne a wajena ni ma na zo na ba da shi don Allah saboda haka sai manzo Allah shi zai fice ne da har sada manzo Allah sai ya ba da dokin kuma a ɗansa wato Muhammadu ba ya yi gawanci ne da manzo Allah in kai za ka bayar da ba wa za ka ba dan da aka bayar suke a mafudantarsa in shi zai bayar ma a zuwa zai bayar a su zai bayar idan annabi wannan kuma zai dubu da har wanda in yana da kyakkyawan doki wanda ba doki da yake so kamar da kuma zai yi kyauta da shi a wa zai ba saboda haka Allah ya karba amma annabi ya bata a ɗansa a ɗansa Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam saboda haka da wannan da wannan wannan wannan ayar nan sahabbai da yawa sun yi ta alfahari sun sun suka dinga fara kyautukan ma kishiyoyin su masu tsada masu yawa abdullahi ibn umara wato yana sa a lausu da suka ana son lausu da suka yana son kullum sai ya saya ya saboda haka sai dinga saya yana ci yana raba mutane abinda ya fi so din nan to bai mutane shi ma su samu saboda haka abdullahi ibn umara saboda haka in yana farawa sai yana bada wannan nau'in yana cewa ya qulu Allahu la ilaha illa huwa hatta tuqulu ma tuqulu haka nan am uwar Abdul Aziz shi kuma yana son wata wata kuyanga wato dan wata kuyangar kuyangar matarsa sai ya nemi wannan kuyangar matarsa ta ba da ita ta bata yayyayi sai ta ki yayin da ya kuntani fanki shi kenan sai wannan matar ta shirya ta ta yi mata kwalliya ta yi mata komi ta zo da ita zuwa ta zo ta bashi ta ba ba abin da yake so kamar ita sai ta ya ta ba ta ta yi mata hidima ta kafin ya yi barci ne take da wanda yake kuma yana son ta sayar masa ko ta kyautar masa bai wasa kuma ya zama barci kaga za a yi ta bashi abubuwa za a yi ta bayyana sai ta haɗa mata kayan ado ta yi komi ta kama tsira ta mata kai ta dan ta yi maka hijima saboda haka sai ta ta ina hata a jihar bai jariya ta zo da suka gajiyar babanta ne sai ya bincika ta yaya aka yi babanta ya mallake ta sai aka ce babanta aka ce faƙila ma ta aminu wa a rai da ya tambaya sai aka ce masa ya yi tambaya sai shi abin da abu da ya tambaya da ya tambaya ya tambaya abin da ya faruwa a cikin talakawa ka akwai wani wani ma'aikaci ya rasu yana yana da bashi da yawa a kansa saboda haka za a karɓa daga dukiyarsa wato aka karɓi wato wato ita wannan baiwa tana daga cikin dukiyar wani ma'aikaci ne ya rasu ana jin da dukiya da yawa sai zama wannan tana da cikin dukiyarsa wanda aka karɓa aka biya masa bashi da shi sai ya zo da magadan wannan mutum sai ya ba su ita kewanan saboda haka haka nan wakalar ce wata ce ya ne saboda Allah wata ya ya ya ya ta dan Allah tabaraka wa ta'ala aka ce mata bayan haka inda so aka ce mata ai bayan ka wahalta a cikin kanka ka ba da ya ai Allah tabaraka ba ta an san ka da kai kana da koyi da Allah ya ba ka ita shirin da komai sai da Allah yana cewa nan da na yi ruwa hatta ku ibu mimma ku ibu na Ubayl ibn Iyas ya kasance mana lafiya sai yanke a wannan nama wato naman kaza yanki ya kokarin da fara arba'in yana kautar da ranka gaba cikin naman kazan nan to bayan dare arba'in din nan ranka ne tsarin da ya kasa kuri sai ya ci wannan kazan kenan sai kira kodina sun ce ina ta fama da raina tana son naman kaza ni kuma ina ta kokarin hana ta abin da take so amma da tarin da yani ba makawa sai an kamun naman kaza subhanallah ya za ka hana ranka abin da kake so gaji Allah ya halatta maka kuma kaza abu mai sauki ta tafi kasuwa ta sayo kaza da dirhami guda da dalika guda ne ta tafi wannan kaza da duk nau'o'in abin da ya kamata mutum ya ba kwana arba'in ba na tara ta tazan bayan ka ya dage kwana arba'in ta kasa kula da sayin kazar ya kira uwar gida aka nemo kaza duk ta je hali guda aka zo aka hada dalika guda biyu aka zo aka mata kyakkyawa da aka yi bayan kada ta zo gaban sa ba kamar ya ke cika mutu kayan ruwa ana kawo shi a nemo ya tsaya sai mai bara zo yana yana bara sai ce da kullum kuma da masakin kuma ne ta sadaka ya zuwa gidan ku ba da mai bara da ya ce ku sadaka a ciki ba da annabi wahidi sai ta ce ku sauki wannan kazan ku ba shi da sadaka ta ce ba wannan ko wani abu ne kana son ka kasa a kai ka kawuya a kai kwana arba'in kana dandana kuma ga shi ya zo gabanka sai ta ajiya ai ai la ya haka dai Allah tabaraka wa ta'ala da cewa dan talabi wa hasatu kulli ma tulkun kenan haka dai bayan Allah suke kai na'am wa ma tunfiqu min shay'in abin da kuka ciyar na wani abu fa inna Allah bi alim Allah masani da shi masani da shi zai kuma saka a kan sana كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين yahuda dai suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce kai ka ce kana kan addini annabi alhali annabi Ibrahim ba yana ka ce kana kan addini annabi Ibrahim alhali annabi Ibrahim ba ya cin naman raƙumi ba ya cin doron raƙumi kuma kai kana ci kana sa alhali kuma kai ya suka guduma annabi Yakubu ne ba ya cin doron naman raƙumi ba ya cin doron raƙumi suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan magana sai ta fito dan Allah ina yi muku magiya da Allah shin kun tabbatar kun san cewa ya kun ku kakan ku shi da yayi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani sai ya kuma yana son na ba naman da yake so fiye da na raƙumi ba nonon da yake so fiye da na raƙumi sai ba da cewa in Allah ya ba shi lafiya zai bar mafi soyuwan abinci a wajensa shine naman raƙumi da nonon raƙumi abin da ya fi so ya sa nonon raƙumi da ke mun gabatar sun ta ai wannan wannan halar da nonon naman raƙumi da nonon raƙumi ya zo daga yaƙubu ne ba ya zo daga annabi ibrahim ba ne annabi ibrahim ko kaka ne na yaƙubu kuma haka ba saboda haka ya ba su labarin abin da suka sani ba saboda haka ya ce kisa a cikin wannan yana zai ya kuwa alaihi salam ya yi ba ka da Allah ta bara ko tsara to in Allah ya ba shi tsada goma ɗaya kenan in ya ba shi tsada goma maza kuma ya shiga masallacin kudu lafiya lafiya ba kare shi ba kamar yanda suke ta bawa da muku nasara wallahi zai yanka ɗaya daga cikin ayatun ibada da Allah ta bara ko tsara ya ta azurta kaya guda goma yayin da suka girma ya tafi masallacin kudu ba ba da mahassa da gudu da masallacin kudu aha sai wani mala'ika ya same su a bisa tsakanin da kudu kusa sai ce masa ya ya kudu kai kana da mai kai mai karfi da kuma kai ne wato ni na na ganka kai mai karfi ne to ni kuma ina son na yi kokowa da kai sai kwan ya kuɓe ta na ta mazo ta kuɗin da haka kawai ta ta ta tare ka ce to ka san zuwa na ba a kai ne sai abin da ya zo mutum ta Allah da ya zo a wasu ke da sai kai kake da mara za a fara ba shi wani malaika ne shi kuma wani abin ne kawai wato shi kenan to ai suka dinga buga kokowa ba wanda ya kada wani to mala'ika sai ya ɗan shambe shi da kafa haka to kamar malaika kuma za ta a wajen cinyarsa sai ya ji sai ciwon cibiya ya kama shi sai saurari sai shiga masallaci kullum yana ciwon wannan rashin lafiya ya ji za mu ciwon sosai ya tara yana cikin dare sai ya zama yana kara a sai ba su kuma idan Allah ya ba su lafiya to zai bar cin naman raƙumi da nonon raƙumi ko za ka sai wannan ba ka ce sannan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ba shi lafiya saboda haka sai Yahudawa suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ai kai ka ce kana da annabi addinin annabi Ibrahim addinin annabi Ibrahim annabi Ibrahim ko ba shi nama rasuli ba shi dogon gudanar rasuli shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su labarin ainihin kisan da dama su ma sun haka ai wannan kan kakanku ne ya ku yayi wannan ba ka ce ba kakanmu da ku annabi Ibrahim نعم كل طعام كان صالحا من بني اسرائيل كل طعام dukkan abinci kana hilla ya kasance halatta ya bani isra'ila ga bani isra'ila illa ma harama isra'ilu ala nafsi sai abinda isra'ilu shi da yaqubu ya haramta wa kansa shi ne naman raƙumi da nonansa min kabli an tanzala taurai wannan kuma yayi wannan ba ta ne tun ba a saukar da at-taura ba kun ka gaya musu ya muhammad kun fatu bi taurai ku zo da at-taura mana kun fatu bi taurai fa tuduha ku karanta ta in kuntum sadiqin in kun kasance ku masu gaskiya ne a cikin maganar tasu saboda haka sun ji bautar da tasu ba da Allah na'am فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ومن افترى على الله والذي شرك به على الله يزوع الله تبارك وتعالى من بعد ذلك بايا بايا بين وانه هدى فاولئك هم الظالمون ذلك سوره الظالمين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من kun المشركين sadaka Allah ka gaya musu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi gaskiya a cikin wannan labari da kuma sauran abin da ya ba labari gaba daya wattabi'u millata ibrahim ku bi addinin annabi ibrahima wanda ni nake kanta ya ku yahudawa hanifan wanda yake mai karkata gaban kowane addini ya zuwa addinin musulunci addinin mikawa Allah tabaraka wa ta'ala wuya da jayuwa zuwa ga Allah wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba nan إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين wannan aya ta zo mana yayin da yahudawa suka ce a tsiblar mu ta riga a tsiblar ku suna nufin mai da suka tafi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ta gaya musu illa awwala baitin wudi'a lin-nas ai gaba ɗaya awwala baiti farkon farkon ɗakin wuri a littafi wanda aka sanya wa mutane wajen ibada a bayan ƙasa shi ne nan da zai makkata wallahi shi ne wanda yake makka mubarakan kuma Allah ya sanya shi ne albarka tsakaninsa da masallaci da jina kudin shekara goma arba'in ne mubarakan kuma ɗaki ne ma abokin albarka wa hudar kuma shirya ne da tsari daga talikai kuma a cikin ɗakin
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
shi da ayatu bayyinatu kuma a cikin wannan ɗaki na Ka'aba na Makka din nan akwai ayoyi bayyanannu akwai maqamu Ibrahim wurin tsayuwar Annabi Ibrahim ai kaga Annabi Ibrahim kuwa shine shine shine ya riga Yaquba kakan su Yahudawa ba ko aya su su suka gina kudu tsaye ma'ana a zamanin kakannin su ne da Annabi Dawuda da Annabi Sulaiman wannan tsaki kuwa inda a wani bai tuzu a littafi الذي يجب كده مباركة في آيات بينة مقام إبراهيم ومن ذكره أخي جلد وتسيوم أن إبراهيم ومن ذكره ودول يتولى wato wannan ɗaki na Ka'aba kana aminan ya kasance amintacce mana wanda ya girma Ali Ibrahima to ya kasance amintacce ba a bijira a gare shi da zalunci ko a kace shi wanda yana da shi albarkar ɗakin Ka'aba yana da albarkarsa yawan wato yawan lada ga wanda ya haddace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hatta falam yanqut wa lam yaqut hada min qulubihi ka yawmi waladatu wanda ya ayyata sakin Ka'aba bai yi zancen da ya shafi sha'awan mata ba bai yi fasikanci ba kuma zai dawo daga gidansa wanda zai dawo daga zunubinsa kamar yadda aka yaji masu tsaye وذاك صلى الله عليه وسلم ولا يحج مرة يا يا بعد بدلنا ولا يحج نبي النبي يا بعد باجا وبيدنا ولا يحج لو الله يا خالصا gajinsa da jikinsa daga wuta wannan ɗaki da aka faɗa dukkan annabawa sun aljance shi sai dai Allah wato jami'ar abiya illa arba da mutum wuta da su kawai wato tun daga annabi Ali zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi da ya hadisi sake Ka'aba sai dai Hudu da Sanu da Lut da Jibril amma wayan wannan daga cikin annabawa da manzanni dukkan su da wannan sake Ka'aba saboda haka da ya kasance gida da na al'ada kawai annabawa sai sai wake zuwa da ce ba wai daki ne ma na Allah ba a ce wani gida ne ma kawai daki ne na al'ada annabawa sun kai sun kawo a zuwa cikin wannan wajen wannan zaki da mutanen gari tun daga farkon zamani ne zuwa wannan zamani ai da ita zaki albarka a ce ba ɗakin ka'aba bane ne wani masallaci ne wanda annabawa da salihai da mutane na gari kowa sai ya zo ya ce saki ya yi bada a ciki za albarkacin zuwan waɗannan ma ya isa zuwa albarka balle ma ɗaki ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ɗaki ne na Allah tabaraka wa ta'ala mala'iku ne suka fara gidaje suka zo da dutsen alhajar aswadi daga aljanna daga yatsuci na aljanna suka so ya ta su a rukuni na dama na'am walillahi ala nas hajjul bait sannan lillahi ala nas bana Allah ya wajabta ala nas a mutane hajjata ɗakin Ka'aba wato man istada ilayhi sabila wanda ya samu hanyar zuwa zuwa ta aikin hajjin nan guzirin wato wato wato samu kimar shi da guziri da kuma abin tafiya malam wanda ya kama cewa Allah bayan ya wata ya mallaki guziri da abun hawa yana da damar zuwa maka bai je ba fa inna Allah ganiyun 'anil alamin Allah ba da shi ne gabarin tarikai ma gaba ɗaya mutane da aljanu da ibadunsu gaba ɗaya saboda haka abin ya wato kai mutumin ne ya asara ba shi ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yasuddahu an hadha albayt maradun wala faqr wala sultan jair fa mata wa lam yahujja falyamut yahudiyan aw nasraniyan wanda ya wanda ya wato wanda ba abin da ya tsare shi kamar wannan laki rashin lafiya ko talauci ko wani sarki a zalimi bai tsare shi a kan hanyar zuwa maka ba amma yana da damar zuwa maka bai maka ba to wannan ka kasa iya gana ma mutu bai hude ko mutu ba da tsari
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون
littafi ya ko ba ko ta littafi shi mata kuma da nan da kuke kafin cewa da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wallahu shahidun Allah kuma shaida ne alama ta ma'aluna duk abin da kuke aikatawa zai fata muku akan sana قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله لم تصدون عن سبيل الله وآمنت رسولها وما الله لغافل عما تعملون قل يا أهل الكتاب كجاء كشيء كما أبو ثاني الكتاب يهود النصارى لما تصدقون لم يكن يسيرك مكانيك بين حير الله في دين الله من آمن ولي إيماني وأتودا ولي إيماني يا daga cikin annabi daga cikin shi da kare da kare da hukun annabi sallallahu alaihi wasallam da koyar hukun sunfarsa kuna kuna neman wannan hanya cikakkiyar nan kuna neman tafi wajen a bar karkatarwa ga barin gaskiya wa an su sada alhali sun san cewa a yanzu dan addini a wajen Allah shi ne musulunci to ku sani fa wallahu billahi Allah bai kasance mai bari amma da amanuna a cikin abinda ku kasance kuna aikatawa bana يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين
wannan addinin saukar da al'aukuwar ka da wasu kabila ne daga cikin kabilar larabawa da ke zaune a madina kan kabila ne guda biyu masu gaba da suna shekara ɗari da ashirin suna gaba da suna kullum suna cikin yaƙi shekara ɗari da ashirin in ka ga yaƙi ya kwanta to rauni aka yi ba hali a ce yaƙi an kakkace mayaƙan sauran masu kasuwa ba su yaƙi ba shekara ɗari da ashirin ana yi Allah tabaraka wa ta'ala musulunci ya zo wuce game da annabi sallallahu alaihi wasallama farko wanda ya game da annabi sallallahu alaihi wasallama mutane shida daga cikin su suka zo a makka suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya da shi a shekara mai zuwa kuma suka karfafa ku baya da manzo Allah suka kai mutum goma sha biyu suka zo kai mu baya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta uku suka aiko mutum saba'in da uku wato da mata goma suka tafi irin mubaya da wanda aka a akawa to bayan ba mu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kira daga Makka zuwa Madina gaba daya saboda ka babu a cikin Madina ba wanda a cikin Madina wanda bai shiga musulunci ba a cikin Ausu da Kaduna saboda ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su al-Ansar wato an shafe sunan Ausu da kazarar da sun samu kama suna da ɗaya sunan su alƙaru ma'ana masu taimakon manzon Allah kamar manan sani ila ma kana hawayu na nan azamu ba saboda ka manzon Allah ya ya ambace su azamu na'am saboda haka dukkan wato kowace gari an bude ta da sababi ne sai dai madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita an bude ta da alqur'ani mutanen su sun zama ana ce musu azam ai ba za ba mu san wani au dan au ko au ko kan wani ba to yahudawa wato sun kasance a wasu na makotakan su a jahiliyar su da adawar su sai zama kowane bangare wannan bangare suna da abokanai jiyayyar su da su yahudawa da kuma su kabila da su wannan ma suna da abokan jiyayyar su haka sai ga su yau rana ɗaya su zo haka saboda haka وكان يهودي wani bai hude yana duba kotaka da su a jiraka jahiliya nan ya shiga jahiliyar su da adawa to yana makotakan wani abu da sarrafa ya san tarihin jahiliyar su da gabasu da yakin su shi kuma baya san musulmi yana yi musu fassara yana tuka a cikin da yawa saboda haka yayin da wata rana sai ya wuce daga cikin mutanen a wasu madina suna zaune sai ya same su ƴan uwa suna son juna ya wuce ya gansa ana ta hira abu ya yi daɗi sai magana manzo Allah ke sai magana musulunci sai magana annabi an daina magana yaƙi da gaba to sai abin ya ba shi zafi to sai ta wajen yaran su sai kira wani bawansa sai ce masa na tafi wajen mutanen nan na kazaratu da auku a yanzu na ga su zama ƴan uwa suna suna kan hira mai daɗi ina so ka tsaya a tsakaninsu ka ce musu kun san rana ka za kuwa wato ka ce ka dan a duba waki an da zarar yau ba kuna ta hira sai ka ce kun man da ranar bu'asa ranar da arannan ne suwa da suwa ne suka ce kakar suwa da uban suwa ne ranar kazaran nan ne suwa da suka ce wani da wani ka ce gyaru na ka gani to ka ba haka ku motsa wannan kuma to shi kenan ya je kuma ya same su a cikin wannan rana sai ce ya zo ya tsaya ya faɗi abin da aka faɗi abin da aka faɗi ya je ya wu- ya karanta wasu waƙoƙi da ake karantawa in yaƙi ya motsa ya ambaci waƙoƙin jaruman waɗannan mutanen da waƙoƙin jaruman waɗannan mutanen sama kowa da kamar da ya har mutane guda biyu suka fara fara aka fara da shirin ka wato sai suka sai su kabila da ake da suke suke da sai da jaya wannan ranar sai sai waɗansu suka ta su ina ma ai da ranar za ta dawo da mun nama wai da ta a ba ai da ranar za ta dawo da mun sake narka muku irin lafiya sai dai sai mun sake dora muku baki to kaga abu ya kai ya kai to ana cikin wannan magana ba ta haba malam sai ka dauko ya da wannan yake ya da kadaraju wannan ausu wanda kuma yanar ausu wata sai wani ya zaɓi ce ina ausawa suke wani ya ce ina kanarajawa suke saboda haka ya hausu bai hude ya ya hausu da ya kuma ba shi ya hausu da su ba ya halin da muka ci da duk gaba ɗaya sanin bai hude ya zo ya halitta mana wani musulunci daban wanda ba musulunci ba a cikin musulunci suna ganin musulmi ba musulmi ba suna kowa abin da ya zama gani kenan suka zo su yaƙi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito musu tare da a cikin shi kuma tare da muhajiri sai zai samu ta ya haka a gida wa jahili ya ta bayyana ba da zahara alaikum Allah Allah ayya Allah ya saba da ya wuce Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito shi sai kuma jahiliya za a koma ina tsakanin na kuma ya kowa da ya ga manzo Allah sana sallama sai kunya ta kama shi ya je fatta kwabi wannan ba aute ya je rungumo wancan ba kadar da ya sumbance shi wannan ba aute ya rungumo wannan ba kadar da ya sumbance shi abin da shi dai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya na'am na'am sai a ramadan ya ji labarin ya koda imani ya ya lazina amalu ya koda ku imani da Allah tabaraka wa ta'ala in tusibu fariqan in fa kuka bi jama'a min allazina utul kitaba daga wanda aka ba su hijabi su da yahudawa yanzu kun ba da imani ku kafirin za su mayar da ku kafirai bayan kun da kun imani ku kai ba tasuru wa kaifa tadkuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
وكيف تكونون يا عظام كافر عليك كما كما وأنت تتلى عليكم آيات الله يعني كون الآخرة جابت آوي ألا قول يوم وفيكم رسوله كما منزل منزل ألا هنا تكون وما لا تكون لله wanda ya riko da Allah tabaraka wa ta'ala to hakika ai shirye ta da shi zuwa ta farki mare ne
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا يا قوة الإيمان الله تبارك وتعالى اتقوا الله لذكر الله تبارك وتعالى حتى صفاته حقيقة لذكر الله تبارك وتعالى حقيقة من تقواته لأجل الله فلا يوصى أبيك كلا سابع مصر ويشكر أقول مصر فلا يشكر كلا كيف في مصر ويشكر فلا يوصى أعبد أعبد كلا من تاجه Maulana a cikin irin Allah ƙara masa yadda ya ce wa ya Allah ta baraka wa ta'ala suna koyawa da mutum ba zai kai matsayin matakin takawa ba har sai ya sanya Allah ta baraka wa ta'ala a cikin tunaninsa a kowane lokaci yace saboda haka ne wato magabata suke koya mana in ji shi shirin shi kuma yake koya mana kullum da safe mutum ya maimaita wannan kalma ta suna maimaita kamar sau goma kullum da safe mutum ya maimaita ya ce Allahu Allahu ma'i Allahu nazirun ilayya Allahu qadirun alayya cewa Allah yana tare da ni idan kai kadai ne wato kullun da safe in ka tashi kamar gurbi ka dinga maimaitawa Allahu mai Allahu qadirun alayya Allahu nadirun ilayya Allah yana tare da ni Allah yana kallo na Allah yana da iko a kaina in kana maimaita wanda duk lokacin da ka ganka kana shedan ta kai kadai ko a cikin jama'a zuciyarka ta riya maka za ka tuna ka aikata wani abu wanda Allah baya so sai ka tuna a'a Allah fa Allahu mafi fa Allah yana tare da ni fa kuma yana tare da ni nan na zuru ilayya kuma yana kallo na bayan Allah yana kallon ka Allah ta baraka ta'ala zai kafa ta maka hujja bayan ya kasance yana kallon ka yana muraqaba tare da kai ya sanya a tare da kai masu gadi iri iri ya sanya da farko dukkan gaɓoɓinka masu gadin ka ne kuma dukkan su za su ba da shaida akan aikin ka Allah tabaraka ta'ala ya sanya ɗaki da gurin da za ka zauna da lokacin da za ka da lokacin da za ka aikata aikin da za ka aikata mai kyau ko mummuna dare ko rana safiya ko maraice wata ko shekara rani ko damana ana ruwa ko ana sanyi ko ana ɗari ko a cikin jama'a ko kai kadai ko a cikin ɗaki ko ko yaya dai in za ka aikata aiki to abin da kake tare da shi kake tare da shi kana ganin sannan to wannan shi ne zaidan ka ranar alkiyama kuma duk da haka akwai masu rubutu suna rubutawa sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da kai yana kallon ka yana tsinkayar ka so da ka wayannan kalmomi dole ne mutum ya dinga karanta su Allahu ma'i Allahu naziru ilayya Allahu mudariu ila mudariu alayya Allah mai kallo na ne Allah mai ji na ne wato Allah mai iko ne a kaina sannan kuma lokacin da zaka aikata sabon sunna zaka ga mata Allah fa qadirun mai iko ne a kaina sai iya afkar da komai a kanka lokacin da zaka aikata Allah ya kiyaye saboda haka sufaye suna koya wa muridai wannan kalmomi Allahu ma'i Allahu lazim ilayya Allahu qadir alayya kullum mutum zai maimaita wannan sau goma yana da kyau mutum ya maimaita goma da safe da goma da rana da goma da dare ko kuma ya ta tunawa wannan shine ambatan Allah mana tunawa da Allah domin malamai sun sanya ambatan Allah da hajji shine karamar masaba ta ambaci Allah da harshe لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني من أنبتنا أما بابا أنبتنا الله شيء لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والله يثبت أزوجيك يسوقني نامك da jininka da ruhinka ya zama kana faɗa da wannan ma'anar wannan shine ambatan Allah ba rabbana an yuzkara fala yuzkara wa yuzkara fala yuzkara wa yuzkara fala yuzkara kuma a gode masa kuma kada a tashi a kafirce masa saboda haka idan an kai ga wannan matsayi to dan adam baya wucewa a rayuwarsa na duniya daga halaye guda hudu to a kowane hana in ma dan adam ya samu kansa yana cikin biyayya ga Allah tabaraka wataala ibada ko abin da Allah ya umarce shi ko ya samu kansa a cikin sabon Allah ko ya samu kansa a cikin bala'i ko ya samu kansa a cikin rima to a kowane hali akwai ibada wanda Allah tabaraka wataala ya wajabta maka a kanka idan ka samu kanka a cikin da'a Allah ya dakatar da kai kana zuwa da sallolinka guda biyar da nafilin su da azuminka da nafilin da sadakarka da nafilin su kada zumuncinka kula da makotakanka da shawar halinka tsakaninka da al'umma Allah ya taimake ka da wannan to abin da za ka bauta wa Allah da shi a wannan yanayi shi da godiya ga Allah ka dinga shuhudin wannan abu da Allah ba ka cewa wannan ba da ƙarfinka ba ne ba da baraka ba ne ba wani ƙoƙarinka ba ne Allah ne ya zaɓe ka ya baka wannan abu saboda ka abin da Allah ke bukata da kai a wannan yanayi shi da ka gode wa Allah ka dinga ganin wannan abu ne daga Allah yake ba da wajensa ba wannan zai iya faɗa maka idan ka samu mutumin da shi kuma halin da ba irin naka bane za ka tausaya masa ka tsaunata masa tuba kuma ka yi masa uzuri ka kaddara cewa to shi ba haka ya fito kaddara idan Allah ya kaddara ka samu kanka a inda ba ka so kuma kaddara ta jawo ka halin saɓon Allah ta baraka wa ta'ala ka haramanin Allah ya kawo ka ya filace ka a halin da Allah baya son ka shine saɓon Allah to abin da ake nema a wajen ka wannan lokaci gaggauta tuba da istighfari ko ba zuwa ga Allah da tuba domin Allah ta baraka wa ta'ala ya ware bayinsa guda biyu wanda yake mukarrabun da kuma muhanu إلا أكرمكم إلا الله أتقاكم ومن يهن الله وما فما له من كرم إلا الله يحفظ الله يرضى سورة الله تبارك وتعالى يا ذا إبراهيم يا سن وإن يا جرم ماتوا suna son sa suna jin tsoron sa suna jin umarnin suna jin umarnin sa wannan Allah ya girmama su to da haka sai kuma wannan kuma idan ya samu kansa a inda Allah baya so inda Allah ya walakanta shi ya ajiye ta inda Allah baya so sai mummuna aiki sai inda Allah baya so Allah ya walakanta shi to shi wannan abin da zai yi kokari kullum sai dagewa zai yi ta kokari ya ta gode wa Allah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man da Allah Allah min zulmil ma'asi ila izzi taqwa aglahu Allah bila mali wa anasahu bila alif wa azahu bila asirati wa man wa man khafa Allah akafa Allah min kulli shay wa man la yakhaf Allah akafa Allah min kulli shay wa man zahida fi dunya أتى الله الحكمة في قلبه وخرج من الدنيا ثانيا إلى دار السلام يتي ولا الله تبارك وتعالى يتي ليه daga kaskanci na saɓon Allah daga wannan waje walakanci kenan da yana muharin Allah ya tire shi ila iji takwa ya zuwa mubaya mubaya na tsoron Allah Allah ya dawo da shi ya tuba Allah ya girmama shi to wannan mutumin Allah zai wadata shi ba tare da dukiya wanda shi ya neme ta ba duk wani abu wanda dukiya za ta yi to Allah tabaraka ta'ala zai yi masa sannan wa asahu ila asirati Allah zai girmama shi ba tare da wata jama'a wanda ya zai ta da kansa ba wa ana sahu sannan kuma Allah zai ba shi masu tare masa cewa ba tare da shi ya shirya su ba sannan wanda ya guji wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya tsoron kowa a zuciyarsa amma wanda zai ji tsoron Allah ba to Allah tabaraka wa ta'ala zai tsoratar da shi daga kowane abu a sai da an kula mafi yawan abubuwan da suke ta faruwa a sai ne sassan al'umma daga tsoron Allah shi ne ya jawo musu kowane irin bala'i da kowa zai tsaya a inda Allah ya ajiye shi ya ji tsoron Allah gwargwadon tsoron Allah ka gwargwadon yadda Allah zai jefa tsoron bayansa a zuciyarka amma idan baka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba ai kana ɗakin gaba da zarar an ɗauke wuta kana ɗakin wani tsira ya ɗan ji kuruk ai ba za ka iya nutsuwa ba sai ka nemo inda haske da baka san me ne ke motsawa ba kana cikin ɗakin gaba ko kana zaune baka amsa ba rigarka ita ma sai ta bata tsoro ka ga wucewa sai ɗan wata kusa ko wani ɗan mutum makamar kofa ya rike maka riga sai ka ji ai ta ke maka wuya gaba sai nan maza maza ka tsorita kai ba ka jin tsoron Allah turbin da yake hannun ka ba kana gani ka wani wani lokacin ba ka manta ba ka dai za ta yaji awai sai dan wani abu ya ja shi nan da nan zuciya ka zai ga maka wani dan karamin majiji da wuyan ka so daga wanda bai ji tsoron Allah ba a kafa Allah min kulli shay sai Allah ya sa komai yana tsoron sa wato idan ka ji tsoron Allah komai sai ji tsoron ka idan baka ji tsoron Allah ba kuma sai Allah ya sa komai ka ji tsoron sa sai ka zama ka komai tsoron komai sai ka kadangare ya sa ka duba abu kana gudu kadangare ya gudu shi yana gudu gargala gudu gargala to kai ka sani ko aiko shi akai yanzu saboda Allah Allah ya aiko maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya aiko maka kadangare ka tsoron ka saboda haka saboda haka idan Allah ya ji a mutu a wannan hali to in a halin sako ka samu kanka to ambatan Allah a wannan a wannan lokaci gaggawan tuba da nadama da istighfari haka nan idan ka samu kanka a hali na ni'ima abinda kake so lafiya ya'ya wadata mulki da duk abinda kake so Allah ya baka to a wannan hali kada ka kaddara cewa wanda Allah bai baki wannan abun ba shi din fa mutumin Allah ne a'a ka tuna da wannan ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala in arziki Allah ya baka kai ma ka bayar in mulki Allah ya baka kai adalci in ilimi Allah ya baka kai ma ka sanar in lafiya Allah ya baka kai amfana da ita ce abin da zai amfane ka amfani al'umma idan kuma Allah ya jefa ka cikin halin bala'i talauci ko rashin lafiya ko kaskanci ko wani abu wanda ba ka so to abin da za ka bauta wa Allah da wannan lokaci shi da ibadar a wannan hali shi ne hakuri shi ne ya da kira wanda Allah haka tsaki wala tamutunna kada ku mutu illa wa antum muslimun sai face kuna masu miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala muwahhidi sun kuna masu kare da Allah tabaraka wa ta'ala to haka saboda tarbiyya ta wannan da tsawale yasa da zarar mutum yayi sallah ko kuma yake a nan idan mutum yayi sallah ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yaudu salam da ba ta da wani karam allahumma la mani lima alayka wa la mu'tiya lima walata wa la yabudu da jaddi bi kasir kaga wannan da wasu kalmomi ne wanda suke gwada maka ba wani mai tasiri a kanka sai Allah tabaraka wa ta'ala ba mai bayarwa Allah ba mai bayarwa wato ba wanda zai hana abin da ka bayar babu wanda zai bada abin da zai zai ka hana ba dagewa mai dagewa ba zai amfanar masa da komai ba haka dai har da zuwa ƙarshen zikirin da suke bayan sallah wanda dukkan su idan ka karanta su gaba ɗaya da ayoyi ne wanda suke sake jaddada maka imaninka da tauhidinka da alaƙarka da Allah tabaraka wa ta'ala da tabbatar maka da masiyar Allah tabaraka wa ta'ala cewa yana kallon ka yana yana tare da kai yana da iko a kanka na'am kace wannan aya ayi nuskanta da fattaqullaha maslatum amma malaman da a wancan ayar ba dukkan wannan aya dai ba shine ne tana fassara wannan aya da ku kore wa aka kuku ku ji tsoron Allah masadatu matukar ikon iya iyawar kaga ba ta aka da gurgurai da za ku iya ba ku ji tsoron Allah gurgurai da za ku iya ka ake kai wani maka kai gurgurai da iya masadatu wato masadatu matukar iyawar na واعتصموا واعتصموا بأجل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا في لقوا بحبل الله لكي الله جميعا جبانا ولا تفرقوا ولا ولا تفرقوا kada ku raba baya musulunci wasu ku tuna nemar Allah a gare ku إذ كنتم أعداء لمن أن أعطوك يا أبو مجمل الجماعة الأوس والكذبة إذ كنتم أعداء يعني لو كنت جمعت يا جونا كان المجرم فالله الله كان بين قلوبكم فكان هو زكاتكم فأصبحتم شرط جمعت يا إخوانا يوم جونا بنيمته لما الله تبارك وتعالى وكنتم لا كنت على شفاه رجل أبسا جابا لا wuta na haka na wuta minan na an kaba kun minha Allah ya tsamar da ku daga ita shi ne kuka shiga cikin imani kazalika kamar yadda Allah ya bayyana muku abin da ya bari aka ambatar nan yubayyinu lakum ayati yubayyinu Allahu lakum ayati Allah ya bayyana muku ayoyinsa na'am la'annakum ta'lamun hakika za ku shirye zuwa gaskiya ma'ana
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
shehu a tsakana masa da rana cewa su wannan aya wato tana nuna mana cewa Allah fadila da gafina wato wato hanyar tsiran mu dai kadai shehu Ibrahim وتقوى الله تبارك وتعالى شيء قرآن الله تبارك وتعالى والتقوى إذا كنت قرآن الله تبارك مرتبولين ولا حتى والحتى akwai takawa ta kowa da kowa shi da imani da Allah mutum ya imani da Allah ya musulunta ya rabu da kafirci hawa na farko kenan wato imani da Allah kuwa shine ya dora kan intisan awamiri wa tilabun nahi wato mutunta umarnin Allah da hani gaba da muguna aiki duk inda ta ambaci tsoron Allah a Qur'ani ana nufin mutunta umarnin Allah da ne santa hanin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka a wannan magana muke lalata muke maimaita duk wani mutumin da zai rubutu wani mutum da sunan wani abu daban da ce akwai wata hanya wanda mutum zai je wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba ta hanyar ya ji tsoron Allah ba ko kuma akwai wani mutumin da zai iya daure maka gindi ka halatta haram ka bar ibada kai da abin da ka dama a ce wannan mutumin yana daukar nauyin sa gaban Allah tabaraka wa ta'ala to wanda duk ya wannan mutum ya maka wannan yaudara ya yaudare ka duniya da lahira bai dora ka hanyar Allah da annabi da annabawa da wace ba ibu ana ala ila sakandare yana cewa man zallaka ala Allah faqad nasaka wanda ya nuna maka Allah wato ya yi maka nasiya wanda ya nuna maka duniya kuwa ya halice ka kai ma mutum sai ce maka la tasab man la yuzibuka haluhu wa la yadulluka ala Allah maqaluhu kada ka yarda kai aboki mana kada ka zama kai duba mana kada ka je ka aboki wani mutum kana tsammanin shi waliyi ne ko bayan Allah abbawa Allah ne matukar halin ba zai zaburar da kai wajen ibada da tsoron Allah ba sannan ko maganar ka ba za ta nuna maka Allah ba sai dai dinga nuna maka kai komi komi daidai ne to wannan mutumi gara sai dan iblis a kansa da kai abun ka da shi sai ya fita da iblisanci dole a nesa da irin wayannan mutane duk wanda ba tsoron Allah zai nuna maka zai ce maka wai akwai wata hanya wanda bayan Allah ya zayyana in Allah kake so aljanna kake so Allah ya ce maka aljanna uiddat lil muttaqin in wuta ne bakka kake tsoro ya ce ka ji tsoron Allah in arziki kake so ya ce maka tsoron Allah maciya kake jin tsoro ya ce ya ce maka tsoron Allah lamari ya yi maka kunci ya ce maka tsoron Allah daraja kake so wani saka Allah ya ce maka tsoron Allah komai yake wajen Allah Allah ya ce maka ji tsoron sa tukun ya baka fa inna ma inda Allah ko ma inda Allah la yuzanu illa taha idan da abin da ke wajen Allah kuma a samu sharafin Allah wani ya zo ya ce maka ka bar ibada ka bar bin Allah alhali kuma har yanzu kai na Allah ne shi na Allah ne wannan labari bai yi ba saboda ka al'umma kada mutane su yaudari kansu kuma kada mutane su aboki shekalun mutane wannan ba hanyar Allah da annabi da shehu tijjani da shehu ibrahim bane na alhamdulillah rabbil alamin masu mulki da masu neman mulki in dai ba wani su da boye a nan gaba wanda Allah zai tada su daga baya ba ai ba su bane a gaba na a wajen zai lalu kan itikafi ne da masu tahajjudi da masu kaza ko saboda haka inda akwai shawaran da zan ba wa kaina da mutanen da suke gaba na inda wata ran za zama yan siyasa ko kuma da wanda kalmar take kawo musu ai da wuce tsarin siyasar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ma'azu ibn jabalin battewa wato ittaqi Allah abu zai gura da abu ku tsakanin da Allah da tsakanin da kanka da tsakanin da hannunka ittaqi Allah haythu ma kunta وأتبه السيئة الحسنة سوها وخالق الناس بخلق حسن shine ka ji tsoron Allah duk inda kake kai dan siyasa ne kai ba dan siyasa bane kai mai neman mulki ne kai ba mai neman mulki bane ka ji tsoron Allah duk allin da kake shi ne mafita sannan kuma idan ka yi mummunan aiki ka biyar da shi da gaggawa wanda duk ka muna na masa jiya to ka kyautata masa yau sannan kuma kai wa mutane dabi'a wato ka jera mummunan aiki da kyakkyawa shi ne tsakaninka da kanka kenan wannan idan ka yi haka to mummunan aikinka kyakkyawan aikinka da kai bayan kyakkyawan aiki ba mummunan aiki da kyakkyawan zai zabe in rowa ne da kai ka yi kyauta in sun shi ne da kai ka zaki fuska ko ba haka ba in abubuwan da kake da su kowa da ya san mummunansa sannan ko mutane ka yi musu ɗabi'a da kyakkyawan ɗabi'a wannan shi ne nasiha ga kowane mutum gaba ɗaya gaba ɗaya dan siyasa da wanda ba dan siyasa ba da mai karatu da mai neman mulki da mai neman aljanna ba gaba daya kowa ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya je da mummunan aiki da kyakkyawa ya yi dabi'a a mutane da kyakkyawar da kyakkyawar da kyakkyawar dabi'a na'am
harkar siyasa ta ita masa abin da zai fara
ne niyya to ni abin da ba gane ba shine ni fa malamin azumi ne abin da nake da zai ba da amsa shine idan mutum zai yi azumi zai yi azumi da lafiya amma mamar malikiya idan mutum yayi niyya guda daya ta isar masa amma ni ban san yadda ake kulla niyyar siyasa ko yaya ta gaba saboda haka kada mutane su tsora wa kansu ko kuma su nemi a faɗa musu abin da ba san me za a faɗa musu saboda haka ni ban na farko ni ba dan siyasa bane ban san kuma siyasa ba so da ka tun da na sani ana daure niyya in za a yi siyasa kuma ba daure niyya ba kuma haka ba so da ka ina da uba dan siyasa garban bali a jiya tambaye shi da uba da ne a ciki ne uba na a jiya tambaye shi wace niyya ake in za a shiga siyasa ko kuma ba niyya to amma ni bai koya mu wannan karatun ba har yanzu in na je wajen sa ba cewa ake cewa da yake wannan karatun da yake da gidanmu so da ka wannan ba karatu na bane
akwai bambanci tsakanin yan bera da yan hakika da yan tijjaniya ko kike babu bambanci mu ne yan tijjaniya mu ne yan faila saboda haka abin da ka ga nasiru shirya ya yi a sanin ka ka gani wanda za ka iya shaida a Allah a gaban Allah da shi ya aikata shi ne tijjaniya shi ne faila shi ne ilimin hakika abinda wani ya je gani ko to ba ni kake da ta tambaye ne wanda ake amma mu ne almajiran shehu Ibrahim mu ne almajiran shehu Tijjani mu ne almajiran Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne yan Tijjaniya mu ne yan faida mu ne yan hakika me kake so ka gani duk abinda ka gani wanda za ka iya tsayawa a gaban Allah ka faɗa ka faɗa amma abin da ake ce masa tariƙar tijjaniya abin da ake ce masa faira ta shehu ibrahim shine wannan abin da na faɗa maka yanzu abi allah kada a manta kada a saba masa a gode masa kada a manta masa manta shi a ambace shi kada a manta kada kada a rabkara gabanin sa tijjaniya da faida ita ce an yi ɗa'a fala yi usa abi allah kada a saba masa faila a gode wa allah kada a kafirce masa hakika an ambaci Allah a ko'ina kada a manta shi duk inda kake ka tabbata Allah yana nan da ka zo za ka je kai abin da Allah ya haramta ka ce to nan inda nake nan Allah yana nan kuma ya yi alkawarin zai sa ni a gidan wutarsa zan ɗanɗana kuɗa ta in na yi ka bari hakika kenan da ka ji motsin za a yi sallah ka ce to shi kenan Allah ya yi alƙawari ya ce sallah tana jan mutane ya zuwa tsoron Allah bari na yi mazan da kuma sallaci idan na yi sallah zan shiga aljanna zan zauna a falon Allah maƙadu sirkin inda balisti mutadin faila kenan amma abin da ya wadaici wannan ba mu sani ba kuma da godiyar Allah abubuwan da ake tabbata ni a yarin ta'ayin dawa almadiri almadiri sahabi shehu ibrahim wanda ya zama almadirin shehu ya karbi da rika a wajen shehu ya karɓi mukaddamanci a wajen shehu ya yi ilimi a wajen shehu na haɗu da mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sama da mutum arba'in da biyar kowanne ya zama malami na ko babu wanda na gani a cikin su wanda zan iya cewa wane ya yi abu kaza wanda a ranar lahira zai iya cewa wannan abun mummuna ne Allah bai yarda ba saboda haka kada mutane su dinga hausa da kariya daga gaskiya yanzu misali yanzu duk wanda kai shaki a saka ce annabi Muhammad ne ya saka ce aikin da addinin musulunci addinin annabi Muhammad ne wanda yayi sabo a cikin musulunci ka saka dangana shi annabi Muhammad zai yi ai da mutum ya aikata abin da annabi bai zo da shi ba ya yi ya ina ya kula da ko ba ba to haka duk wanda ya zo da abin da Shehu Tijjani bai zo da shi ba Shehu Ibrahim bai zo da shi ba ba shi da alaka da Allah da annabi da Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim abin da Shehu Tijjani yake ko magana aka gaya muku aka ce ni ne na faɗa ku auna da alƙur'ani da hadisi in ta dace da alƙur'ani da hadisi ni ne na na faɗa in bai dace ba ba ruwana to wannan kalma da shehu ya ne faɗa shehu ibrahim haka ya maimaita a diwani ke to a yana ku kallul hazara wa ku muhammadan wa illa tarawni dahar jadda bara ya ku mutane mutane ne ko mutanen da suke sa mutanen sa ne ku bar wasa ku bi Muhammadu kawai duk wanda bai bi annabi Muhammadu ba babu ni ba shi har abada to saura ne kuma dan me za a dinga mu biyo mutane bi da kullu alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih wa abul wal kafir lima sabaqana fi al-hasbina wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa bilahi al-azim wa hada rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin